بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi darasi na 34 a cikin karatunmu na alfiyatul hadith ta al'imam abdurrahman suyuti jalaluddin rahmatullahi alai yau biyar ga watan rabi'u thani hijira ta 439 kuma 24 ga watan 12 shekara ta 2017 ta miladiya na'am za mu tashi baiti na 263 ko a cikin wannan littafi wa galibul mawdu'u mimma ikhtalaqa na'am
bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah baitina
da 61 a wajen ku a mun karanta wannan mun karanta wannan wal wad'u fi tarbibi ibtida'i jawazahu mukhalifu ba shine muke maganan karramiya ba
نعم قال الناظم رحمه الله na'am وغالب الموضوع مما اختلق واضعه وبعضهم قد ارتقى كلام بعض kalama كلام بعض الحكماء ومنهما وقوع- وقوعه من غير قصد وهما wahima na'am to mu tsaya nan wa'annan mu karanta shikenan wa ghalibul mawdu'i wato alma- alla- imam suyuti yace wa ghalibul mawdu'i wato galibin hadisi mawdu'i min makhtalaqa wadi'uhu yana daga cikin abinda mai wato wada'insa ya kirkire shi yani ikhtalaqahu wato ya dauki magana wanda yake min indi nafsihi ya rakkaba mata isnadi a abinda yake ya rakkaba masa isnadi daga maganarsa kamar waɗanda suke yi domin su bata addini ko wanda suke yi domin manufa ta duniya yawanci za su ɗauki magana ce tasu su rakkaba mata isnadi raka irin waɗannan ba su cika ba su cika buya ba ana gane su domin daga an ji maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fita daban da maganar wani to da haka nan da nan ake gane shi wa ba'dhum qad laffaqa kalam ba'd al-hukama waɗansu kuma wa ba'dhum sashin su sashin ay al-wadda'ina sashin mimman wato wadi'uhu din sashin waɗanda suke sanya suke kirkiro hadisi maudu'i qad laffaqa kalama ba'd al-hukama yayi talfiki wato ya harhado kalama ba'd al-hukama zancen waɗansu malam waɗansu masu hikima wato ya ɗauka ya haɗa zancen waɗansu masu hikima ya dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda waɗansu suka suke faɗan suke kamar faɗan hadari wannan suke cewa la ta'kuli samaka wa tashraba labana kaga wannan maganar hukama'u ne hukama'ul arab malaman dubbu na larabawa waɗansu suka mayar da shi hadisi ko kuma al-ma'idatu baitud da wal himyatu ra'sud dawa wato ciki shine gidan cuta kuma Uh, maganin da aka yi da wuta lalas shi ne kolin wato magani haka wannan an ce maganar uh, tabibul arab ce harif ibn kalada harif ibn kalada bai musulunta ba amma ya mutu farkon musulunci cikin larabawa ne da ya tafi ya zauna cikin mutanen farisa ya koyi irin iliminsu na ibbu ya zo da shi to maganarsa ce sai kawai wani ya sanya masa isnadi ya kirkiro shi ne lafaka kalama ba'adul hukama haka dalika wani lokaci kalama ba'adul zuhad ne maganar waɗansu malaman zuhudu ne sai a sa musu isnadi sai a dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar maganar hubbud duniya ra'su kulli khati'a hubbud duniya ra'su kulli khati'a san duniya shine kolin dukkan kuskure kaga wannan aka ana dangana shi ga magana annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba maganar sa bace maganar waɗansu malaman zuhudi ne An- waɗansu sun ruwaito cewa maganar malik ibn dinar ne az-zahid waɗansu kuma suka ce maganar sayyidina isa ce isa ibn maryam waɗansu kuma maganar isra'iliyat za a ɗauko sai a sa musu isnad saboda haka wannan kalama ba'd al-hukama ɗaya ne daga ciki ko kalama ba'd az-zuhad ko zancen waɗansu sahaba ko ma maganar sahabi ce sai wani ya ya mayar da ita maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ko maganar waɗansu daga cikin annabawan bani isra'il sai a sanya mata isnadi to wato wannan magana ne akan a irin wato an asnaf na alhadith al-mawdu wancan darasin namu mun yi agradul alwadda'in manufarsu wajen kirkiro hadisai to wannan kuma wato irin sinfin shi matanin da aka kirkiro don ka gane shi mm, don mutum ya gane shi to daga ciki akwai wanda yake da saukin ganewa daga ciki akwai wanda yake da rintsi wajen gane shi na'am a ومنهما وقوعه من غير قصد و- و- ومنهما وقوعه من غير قصد وهما daga cikin sa akwai wanda yake afkuwarsa min ghairi qasdin ba tare da manufa bace wahima ai wahima alwadi shine kirkiro shi wahali yayi sai yayi a sai ya afku min ghairi qasdin ba tare da manufar wad'u ba kuskure ne wahima ayato nan dai haka yace wahima amma ina gani min ghairi qasdin wahama a sai in wahama ne sai zaman to masdar kenan ko bari mu ga ab eh haka ne wannan shi haka ya sanya shi haka ya ya tafi a kansa al-ethiopi wahama maf'ulul ay- ay wahaman ay li wahmi rawi wal waham كالغلط وزنا ومعنى كالغلط وزنا ومعنى أي وهما من غير قصد وهما wannan gaskiya ya fi domin amma in ka ce in ka ce wuqu'uhu min ghairi qasdin wahima sai ya zamanto ai wahima wadi'uhu min makhtalaqa wadi'uhu wa ba'dhum قد لفق كلام بعض الحكماء ومنه ما وقوعه من غير قصد وهما gaskiya wahama din zai fi wahaman din zai fi saboda in kace wahima fa'il din yana komawa ya zuwa ga can almawdu yayi nisa da yayi nisa da yawa daga cikin jumal din saboda haka dai ku sanya shi a matsayin wato wata nuskar gaskiya haka din ne wahama dan har ko shi ma a wannan sharhin ma haka yace min ghairi qasdin wahama yafi eh wahama wato wa minhu daga cikin almawdu ma akwai wanda yake hadisin da yake wuqu'uhu wannan shi ne silatul mawsul silatul ma wuqu'uhu min ghairi qasdin afkuwarsa min ghairi qasdin ya afku ne ba tare da da nufi ba sauraka mubtada wa khabar wahama sai zama to maf'ul li ajalihi saboda wahami da wa- da fataha wahama bil fathi a'a bi a'a bil fathi wahama waham a domin al- al- alwaham alwaham bilha بالفتح ne ba bisukun ba alwaham alwaham ba bisukun ba shine ainihin yake cewa walwaham kalghalati alghalat ba alghalt ba alghalat waznan wa ma'nan na'am dama ya karanta wani ma kowa ma a'a wahama wahama Mm. sai sai dai bi sukun din ne mu gani wuquhu min ghairi qasdin wahama eh wahama wahama da mun kace min ghairi qasdin wahama wuquhu min ghairi qasdin wahama ma a a wahama mustaf'ilun qad laf
وغالب ألفاظ الخبر wato galibin lafuzan alhadith wato alkhabar hadisi الموضوع mawdu'i mimma sana'ahu yana daga cikin abinda a wato mai kirkiro shi ya ya ya aiwatar da shi wa- wato ya sanna shi wato ya ya a- a- ya kirkiro shi اختلق بألف الإشباع eh, واختلق kuma ya kirkire shi bi alfil ishba eh, wato eh, saboda wanazum ya kawo alif din wadi'uhu
من min عند نفسه indi nafsihi daga kau- daga wato daga wajen daga wajensa كما تقدم من الأمثلة kamar yadda ya gabata daga cikin misalai وما وضعه مأمون للأحوال الحروي da kuma misali wa abinda al-ma'mun ibn ahmad al-harawi ya kirkiro shi لما قيل له yayin da aka ce masa لا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بالخراسان yanzu baka ga shafi'i ba da waɗanda suke bin sa a Khorasan من قول wato an gaya masa ga shafi'i fa imam ga shafi'i ga shi sai mabiya yake da shi a Khorasan ko kusan Khorasan asalinta yawancin su duk suna kan mazhabar Abu Hanifa ne to shafi'i sai ya samu mabiya a khurasan suka so mai yawa da aka gaya masa haka sai ya ce حدثنا أحمد بن عبد البر ya ce haddatana ahmad ibn abdulbar حدثنا عبد الله بن معمر na'am al-azdi
عن أنس مرفوعا an anasin marfu'an kaji hadda isnadi يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس ya ce za a samu a cikin al'u zai kasance a cikin al'umma ta wani mutum da ake ce masa muhammad ibn idris أضر على أمتي من إبليس ya fi cuta ga al'umma ta daga iblis ويكون في أمتي رجل kuma za a samu a cikin al'u- za a samu wani mutum a cikin al'umma ta
يقال له أبو ana حنيفة ce masa abu hanifa وسراج أمتي shine fitilar al'ummata na'am eh a- a- akwai su yawanci akwai su Mm, yawanci akwai su in babu su ai wani wani lokaci kuma hatta isnadin ma kirkirar su yake babu su mutanen amma dai yawanci akwai su shine sai ya- sai sai kawai ya ya- a- ya- ya ji ana faɗan su Don kamar wanda ya ce ne haddasa ne ahmad ibn hanbal wa yahya ibn ma'in kaga akwai su amma shi ba wannan ke yace akwai 300 da na jima da gare su ba kai ba Ah, alwaham da alwaham bisukun da bilfatin wannan dai a cikin wannan ya kawo shi cikin musallas amma ta- a fi tatlithil kalam ya ce alwaham bil- bifathil wa'i wal- bifathil wawi wal ha alghalab wal wahmu to bai babdinsa ba lugatun fil waham wa huwa al wuhul saboda haka ikhtilafin lugat ne eh mm. Mm. kaman eh, wannan a cikin ikmalul ilan bi tatlifil kalam Na, shi sai wannan al-musallat na ibn na ibn malik ne zai shine zai kawo wannan zan zan zan- insha Allah za mu dubo ba- yana cikin ash-shamila al-musallat na'am
قال المولى على قال القارئ الملا علي القاري علي القاري من مرقات المفاتيح لقد رأيت رجلا كان يوم الجمعة yace naga wani mutum ya tashi ranar juma'a والناس مجتمعون mutane sun taru qabla sala kafin sallar juma'a فابتدأ sai ya fara هذا الموضوع domin ya kawo wannan hadisin mawdu'in ashe su ma suna furi hudu ba tun lokacin
سقط من كعبته fasaqata min qabatihi sai ya fadi daga tsayuwar tasa مشيا عليه makshiyan alaihi ya suba wato Allah ya masa ukuba نعم.
in take
وكذا ما وضعه محمد بن أكاشة haka nan ma abinda Muhammad ibn Okasha الكرماني al-Kirmani daga alkirmani لما قيل له yayin da aka ce masa إن قوم يرفعون أيديهم في waɗansu mutane suna ɗaukaka suna ɗaga hannayensu wajen ruku'u وفي الرفع da kuma wajen ɗagowa daga ruku'u kusan hanafiya ba sa haka نعم.
kuma abin ya zamanto rikici sosai tsakanin hanafiya da malaman hadith har bukhari ya rubuta juz'u raf'il yadayn musamman a can khurasan har rubuta littafi ya saboda matsala ce to ba ta ba ta- ba ta yau ake rigima ba kamu ne ne da ake ta rigima kan kablu su ma haka ake ta rigima akan daga hannu a bayan takbiratul ihram Mm. na'am من فعل لما قيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وفي الرفع منه من a wajen ku wannan min ɗin. haka ya ce mun ku ku min ƙaulihi ne eh wafin rafi minhu min ƙaulihi haka yake a cikin nusar ku ito in haka ne wannan yayi kwarai da gaske min ƙaulihi na faɗinsa na maganarsa
فقال حدثنا حدثنا المسيب sai sai ya ce haddathana al-musayyab ibn wadih حدثنا ابن المبارك na'am عن يونس بن يزيد na'am عن الزهري na'am عن انس مرفوعا daga Anas marfu'an من رفع يديه في الركوع wanda duk ya daga hannunsa a cikin ruku'u fala salata lahu ba shi da sallah to kaga wannan mukhtalat duk wannan misalin wanda mutum ya wanda shi alwabi'u ya kirkiro shi magana ce shi ya kirkire ta shi ya sanna a shi shi ya shi ya sassaki magana ya kera ta ya danganta ta ga ya sa mata isnadi ya danganta ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu jibi dai wannan isnadin ibn al-mubarak an yunus an zuhri an anas wannan isnadin ala shart ash-shaykhain na'am بعضهم اي الوضاء wa ba'dhum wasashin masu sanya masu kirkiro hadisi لم يخترق لفظا bai kirkiro lafazi ba daga kau- daga- wato daga kashin kansa وانما قد لفق amma abin da yayi shine qad lafaqa ay akhadha wa damma wato ya harhada at-talfiq shine ka dauki abu ka harhada shi كلام نحو بعض الفقراء zancen kamar wato waɗansu malaman hi- waɗansu masu hikima كالحارث بن حلة آه، الحارث ابن كالادة كالادة بفتح الكاف واللام والدال نعم
ال- الحارث ابن كالادة kusan shi ita luga ba a yi mata kiyasi Eh, bakin da zaka ce ba bayan da ka je maka daɗi a bakinka ba dole sai ka koma ka ga masu tafan bab to kuma wannan shine fa'idar a wanda suka ji- suka yi karatu wajen malamai in kai karatu wajen malami haka zaka ji to amma irin malaman da ake karantawa irin na daɗi kenan wanda komai sai sun- ko- komai- su kansu su ma sun ciro daga wani waje ne to malaman hadith yawanci shi yasa din ai yake cewa ba a daukan ilimi daga wajen as-sahafi wanda kawai karanta tafai yake dan saboda a wajen suna zai ta kuskure saboda shi ku- suna kiyasi baya shigar sa to amma malaman hadisi sun yi maganin wannan kuskuren in wanda bai samu sama daga wajen malamai ba to sai kada yi kasala duk abin da bai duk abin da bai san shi ba musamman na sunaye ka koma littafan babt akwai littafan da suka yi na babt akwai littafi wanda yake mai abin a- a kankancansa amma ya tara a babt kuma baya cikin littafan shamila ina da shi kullum na cewa zan ɗauko shi daga maktaba al-mughni fi babt al-asma' al-mughni fi dabt al-asma da wuya ka ga wani suna dan kankanin littafi ne juz'i daya amma ga akwai manyan kusan wani littafin da yafi kowanne girma shine littafin ibnu makula al-amir ibnu makula Eh, al-ikmal li raf'i li raf'i al-irtiyab fi al-mu'talif wal-mukhtalif Mm. to sannan ah, su ibn nasiruddin muwaddih ah, ah, ah, ah, ah, muwaddih awhamul jam'i wat tashbih amma dai wannan littafin almughni fi dabt al-asma ku download din sa koda daga cikin waqfiya ne ko suna da shi littafin dan kankani amma kuma duk littaf- duk sunaye za ka ga dabtun su na'am A al-hukama al-hakim asalin al-hakim kaga mu ana cewa ma mai hikima ko amma al-hakim abinda suke nufi wato gwani wajen sanin likitanci dabib kenan at-tib Mm. Mm. saboda kamar alhakimu tirmidhi mai nawadirar usul a wannan alhakimu tirmidhi tabib ne ai malamin tibbu ne Mm. likita ne saboda haka alhakim ma'ana at-tabib likita wato kalama ba da hukama magana waɗansu malaman tibbu su ne alhukama ɗin
الحارث بن حلة kamar alharif ibn kalada وبكرات وبقراط وبقرات na'am
وأفلاطون wa aflaton plato kenan نعم cikin malaman greek ba philosophers
وأرسطاط wa aristophanes aristotle kenan Uh, aristophanes aristotle cikin ma- cikin wato malaman falsafa duk suna haka shi alhakim yana zuwa ma- hatta malaman falsafa su ma ana ce musu hukama نعم Mm.
ويأخذ الواضع كلامهم fa ya akhudhu alwadi'u dai ko نعم sai alwadi'u shi mai yin kirkiran hadisin sai ya dauki kalamahum zancen su ويجعله كلاما muhammadiyan sai ya sanya shi magana ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam نعم كالأمدة kalma'idatu alma'idatu baitud da wal himyatu ra'sud dawa kamar wannan maganar alma'idatu baitud da wato hanji tumbi shine matattarar cuta shine gidan cuta wal himyatu cutar da aka wato maganin da aka yi da da wuta da zafi ra'asul himya ra'asul dawa shine kolin waraka magani wato lalas to wada to kaga maganar al-harith ibn kalada ce sai suka mai da ita magana annabi sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana maga- wato duk kaga zai iya zamantawa daidai ne ko yanzu kamar yawanci ai yanzu kaga din ai ana cewa duk duk rashin lafiya daga ciye-ciye ne daga abin da mutum yake ci ne daga irin tsarin abincinsa in akwai da dama waɗanda suke a irin a ilimin likitanci na a irin wanda yake ba na zamani ba irin na daɗin sai ga suna cewar ba sai ka sha irin waɗannan magungunan na turawa ba kawai za su- za su gyara maka yadda kake cin abincinka to kaga maganar wannan ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam bace to amma wani in ya ga wannan in ya ji an ci in aka sa masa isnadi sai ya dauka wannan a ai shikenan muntahar gaskiya kenan magana annabi ce sallallahu alaihi wasallam na'am قال الحافظ العراقي al-hafiz al-iraqi zainuddin yace لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم wannan ba shi da asali daga daga magana annabi daga zancen annabi sallallahu alaihi wasallam بل هو من كلام بعض الأطباء wannan ya daga cikin zancen waɗansu malaman tsibbu ne قيل إنه الحارث ابن خلدة نبيب الأرض an ce shi ne alharif ibn kalada tabibul arab malamin likitancin larabawa
قيل ƙila kuma aka ce حب الدنيا kuma kamar hubbud duniya ra'asu kulli khati'a san duniya shine wato matukar dukkan kuskure فإنه من كلام مالك بن دينار domin wannan daga zancen malik ibn dinar ne أو من كلام عيسى بن ko مريم kuma daga zancen isa ibn maryam ولا أصل له من حديث النبي صلى الله ba shi da asali daga magana annabi daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم إلا من مراسيل الحسن حسن البصري sai dai daga cikin marasil abubuwan da hassan al-basri ya ruwaito ya da- ya ɗaukaka su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ورواه البيهقي kamar yadda bai haƙe ya ruwaito shi fi shu'abil iman a cikin shu'abil iman A- an ruwaito shi daga marfu'an amma mursalan to hassan al-basri kuma kafirul irsal wa tadlis shi yasa ba a karban marasil shi yasa ake cewa marasil din sakarri ba a karban su kamar iska ba karbabbe ba ne ba a karban marashin din alhassan albasri saboda yana da yawan riwaya daga almajahil wanda ba a san su ba ana da shi wannan ah, wannan isa din bane wani isa ne annabi isa annabi isa an ce magana annabi isa ce shine aka sa mata isra'ila ra'a hubbu duniya ra'asu kulli khati'a ka gane saboda haka yana daga cikin isra'iliyat eh yawa to da misali shi ma wannan dai isra'iliya ne a'a wato an yi sabani ne shi hubbud duniya ra'su kulli khati'a maganar waye waɗansu suka ruwaito shi daga maganar malik ibn dinar waɗansu suka ruwaito shi da isnadi zuwa ga isa ibn maryam an fahimta to amma dai da isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce bai inganta ba saboda haka wanda ya ruwaito shi ya dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mawdu'i ne kenan maganar wani ce ya dauko ya sanya ya dangana ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina ganin banda su as-sahawi a shi as-sahawi yana dan sahawi ya ce wa jazama ibn taymiya ibn taymiya ya zartar ya hukunci da cewa min qawli jundub al-bajali maganar jundub ibn abdullahi al-bajali ce maganar jundub ibn abdullahi al-bajali sahabi ne to wa auradahu ibn abi dunya fi makayid ash-shaytani lahu min qawli malik ibn dinar kaga kauli na biyu kenan abu nu'aym a cikin hilyatul auliya a tarjamar sufyanu thauri ya kawo shi da isnadi cewa maganar isa dan maryam ce alaihi salatu wassalam ibn yunus a tarjamar sa'ad ibn mas'ud at-tujibi min tarikh misr ya kawo shi cewa yana daga maganar sa'ad ibn mas'ud at-tujibi daga cikin malaman misra saboda haka amma al-baihaqi a cikin shu'ab ya ruwaito shi bi isnadin hasan ila al-hasan al-basri rafa'ahu mursalan ya ruwaito shi mursalan wa awradahu ad-dailami fil firdaus wa tabi'ahu waladuhu waladuhu bila isnad an ali ibn abi talib rafa'ahu ayman to shi yasa shi as-sahawi shi a ganin sa ba za a yi hukunci akan wannan hadisin da cewa mawdu'i bane saboda wannan sabanin saboda akwai ihtimal da haka ba za a yi zancen da hukunci akan cewa mawdu'i bane dan haka bai kamata a sashi a cikin wannan misalin ba yace walidha la yasihhu tamthilu bihi Allahumma illa an yakuna sanaduhu mimma rukiba sai dai idan isnadin nasa an yi tarkib ne to idan ko haka ne to sai yace a a sai ya zamanto yana daga cikin misali na uku da zai zo ba misali na biyu ba tunda kaga ya faɗi talata asnaf ko sinfi na farko shine mai kirkiro hadisin ya kirkiri magana ta kashin kansa ya dangana ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam sinfi na biyu ya ya dauki maganar wani ya danganta ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam da isnadi sinfi na uku shine yayi kuskure ko da magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kuskure ya sanya mata isnadi wanda yake maqbul bayan ba wannan ne isnadin nata ba to wannan shine al-maqlub zai zo a cikin annan usani na'am to su kuma marasilul hasan shibhur rih abinda hasan al-basri ya ruwaito na marasil gashi dai da girman sa a cikin imama dinsa amma shibhur rih kamar iska take illar shine kathratul riwaya anil majahil yana yawan riwaya daga wanda ba a san su ba to dama illar murs illar mursal shine cewar wanda kake riwaya daga wajensa ya zamanto ba amintacce ba ne shi yasa kun ga idan daga cikin kibaru tabi'in ne yawanci ake karɓar marasil ɗinsu don manya-manyan tabi'ai mafi yawan riwayarsu daga sahabbai ne to su ku sahabbai kaga duk fiqat ne illa mursal ya zamanto wasiɗa tsakanin tabi'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabi bane ba kuma amintacce ba to kaga wanda daga cikin tabi'ai yake daga baya-baya wanda mafi yawan riwayarsa daga tabi'ai ne kamar sa wanda amma sun fi shi ba daga sahabbai ba to kuma ya zamanto baya tsantseni wajen riwaya yana riwaya daga kowa to wannan sai ya zamanto ba za a karbi marasil ɗinsa ba kamar shi hassan al-basri kamar abul aliyatar riyahi ar-riyahi da arri sun tafi tare kun gane arriyahi da arri kuma shi ba marasil ɗinsa karri na'am a ba majhuli ba ne sai dai yana ɗaya daga cikin masabir ɗin hadisai da ba su inganta ba wato in kana son hadisai waɗanda suke ba su inganta ba to ɗaya daga cikin masadiyar ɗinsa a dailami fil firdaus fil firdaus musnadil firdaus musnadil firdaus wa mali habu wa abu wa menene mai tala'a mai tala'atul anwar ta mustala wa ma a- a- a- wa ma li li ab a- wa ma li ab wa qas wa ma ne ne sannan wa musnadul firdausi da'afahu da'afahu taqid eh eh wa ma li a- qas din nan musnad a- a mu'jamul a mu'jam a- at-tabarani fil awsat Tal'a- ba ba kuna tal'atul anwar tal'atul anwar eh ta mustalah bata shahara ba a nan a can mashirik ce ta shahara munan bai kuniya ce tafi shahara na'am ai fara yi awon alaiha
ai fala yu'awwalu alaiha saboda haka ba a dogaro a kansu ba a dogaro akan marasil din wa hasan al-basri li'annaha shibhu ar-rih kamar yanda suka ce na'am lakin kala al-hafiz ibn hajar amma al-hafiz ibn hajar ya ce isnaduhu ila al-hasan hasan isnadinsa ya zuwa ga hassan hassan kyakkyawa ne ومرسله أثنى عليها أبو زرعة وابن المدينة kuma marasil ɗin alhassan abu zur'a da ibn al-madini sun yi sun yi wato sun yabe su sun yi yabo a kansu ولا دليل على وضعه don haka babu dalili akan akan cewa mawdu'i ne قال المصنف al-imam asyuti ya ce هو كما قال wa huwa kama qala al'amarin haka yake kamar yadda ya faɗa
ومنه أي من الموضوع ما ليس بموضوع حقيقة wa min al- wa minhu yana daga cikin al-mawdu ma laysa bi mawdu'in haqiqatan abinda hadisin da yake a haqiqa ba mawdu'i bane dan al-mawdu to wannan in ka dauki al-mawdu akan cewa abinda aka kir- aka ganganta kirkirar ƙarya da shi amma an bisa kuskure ne ba za a kira shi mawdu ba
وهو ما كان مرفوعه من روايته min rawihi من راويه shine wanda afkuwarsa daga mai riwayarsa min ghairi qasdin ba tare da nufi ba عن وضعه da kirkirar tasa بل كان وهما bal kana wahaman amma ya zamanto wahaman kuskure ne ay ghalatan minhu
فهذا من ال...
min al mudraj sai ya zamanto yana daga hadisi al mudraj بأن يسوق الإسناد ya zamanto ya kwararo isnadi ويعرض له عارض sai ya zamanto a- aridun wani abin da wato wani aridi wani abin da bai- ab- ab- mai bujirowa ya bujiro masa فيقول كلاما sai ya faɗi wata sai ya faɗi manzance min qibali nafsihi daga daga daga wajensa daga kashin kansa ويظن بعض من fa yadhunnu فيظن بعض من سمعه sai sashen waɗanda suka ji zancen sai ya yi tsammani أن ذلك الكلام cewa wannan zancen huwa matnu zalikal isnad matanin wannan isnadin ne da ya ambata ويرويه عنه كذلك sai ya ruwaito shi daga gare shi a haka kaga ba wanda ya niyyar i- yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya amma sai dai rashin tsantseni da rashin kula yasa aka dangana maganar da ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi to amma duk da haka bai fitar da shi daga maudu ba saboda ta'arifin duk wanda ya ce wanda ya kayyade ta'arifin maudu'i da cewar hadisin da aka kirkira da gangan to shine zai fitar da wannan daga cikin maudu'i amma duk wanda zai kirki- zai dan zai yi ta'arifin hadisi maudu'i da cewa duk abin da aka dangana daga ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba maganar sa bace amdan aw khafa'an ko da kuskure ko da gangan to maudu'i ne to zai shigar da shi kuma shi yasa za ka ga malaman mawdu'at suna shigar da hadisai waɗanda suke kuskure akai aka ruwaito su a haka Hmm? amma sun sa su a cikin hadisai mawdu'ai Hmm? kuma suna ce musu la asla lahu min kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa kuskure akai wanda yake kuma wannan shine yafi a Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wajen ta'arifin al-hadith al-mawdu ya karfafa cewar shine abinda aka kirkiro shi amdan aw khata'an aka dangana shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am ومثل لهذا an bi an buga misali ga wannan nau'in حديث ابن ماجه da hadisin da Ibn Majah ya ruwaito عن إسماعيل بن محمد daga Isma'il ibn Muhammad عليه at-Tulayhi eh masdar a abin nan tasgirin Talha Talha Tulayha
عن ثابت بن موسى الزهري daga sabit ibn musa zahid عن الأعرج daga al'amash عن أبي سفيان daga Su- abu sufyan alhakam ibn nafi عن جابر daga jabir ibn abdullahi marfu'an من كفرت صلاته wanda sallarsa da daddare ta yi yawa حصل وجهه بالنهار has fuskarsa za ta yi haske da rana قال الحاكم qala al-hakim al-hakim an-naisaburi yace دخل ثابت على شريك ثابت آه، آه، ثابت ibn musa az-zahid ya shiga wajen sharik وهو يملي alhali yana imla'i حدثنا العبد haddathana al-a'mash al-a'mash ya karanta mana hadisi عن أبي سفيان daga abu sufyan عن جابر daga jabir قال قال رسول الله yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وسكت ليكتب المستملي sai ya shiru domin wanda almustamli wanda ake ma- wanda ake masa shiftar ya rubuta irin kasa in ka in ka- kana in kana shifta in kana dictation zaka faɗi kalma sai ka dan saurara mai rubutu ya rubuta ko dan kada kai masa sauri to wannan shirin da yayi lokacin sabit ya shigo falamma nazara ila sabit da ya kalli sabit kala sai ya ce من كفرت صلاته wanda sallarsa ta yi yawa da daddare إلى ya zuwa ƙarshe hasuna wacce hubin nahar hasken fuskarsa sai ta yi kyau da rana maganarsa ce ya ga sabi da ya faɗa shi almustamli sai kawai ya rubuta tunda ya tsaya ne a ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya rubuta cewa ai magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi kuma yana yabansa ne ya ganshi yana ƙilli haskensa yayi yawa to kuma malami ne mutum ne mai ibada sai ya faɗi wannan maganar to kaji da Allah yanzu ta ya malaman hadith suka gane wannan hadda suka gane wannan buhari shi ya ishara ga wannan illar na'am أثر به wa qasada bihi thabitan shi yana nufin thabit ne saboda zuhudinsa
وظن ثابت أن to shi thabit din da yake shi thabit din shine ya kuskura sai ya dauka cewa wannan matani ne na wannan isnadin da yake shiftarsa كان يحدث ya kasance sai yake riwaya da shi قال ابن حبان ibn hibban ya ce a cikin mawdu'at adrajahu thabitun fil khabar thabit sai ya shigar da shi a cikin isna a cikin hadisi ثم فرقه جماعة من الجهل sannan waɗansu ta- wani taro na masu rauni wajen riwaya suka suka sace hadisin حدثوا به عائشة suka yi riwaya daga gare shi daga sharik ba ma su faɗi thabit din ba sai kawai suka ce haddazana sharik أما متن ذلك kun sa- kun gane sharik ai ko sharik ibn abdullahi al-qadi an-nakhai na'am
وأما متن ذلك الإسناد amma matnu dhalika al-isnad matanin wannan isnadin وهو يعقل الشيطان shine ya aqidu shaytana ala shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum shaydan yana kulla wato dau- yana daura kulli guda uku a ƙeyar ɗaya daga cikin ku alhadith zuwa ƙarshen hadisi idan mutum ya farka ya ambaci sunan Allah sai uku da ɗaya ta ta kwanci in yayi alwala sai ta biyu ta kwanci in yayi sallah raka'a biyu sai ta uku ta kwanci alhadith zuwa ƙarshen hadisin to kaga wannan shine misalin na uku shine wa minhuma wuqu'uhu min ghairi qasdin wa hama shine to kaga ba ba ta ba ainiyar kirkirar hadisi ba kuskure akai to amma kaga wannan malaman hadisi sun kira shi mudraj to amma shi ma mawdu'i ne saboda abinda duk ma akai ko bisa kuskure in aka da- ɗaukaka shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam za a dauke shi mawdu na'am
وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهم wuhima وهم من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته كتابي القول الحسن na'am yace wa fi kitabi waladil jawzi ma laysa min al mawdu'i hatta wuhima a cikin littafin dan jauzi ya kira shi waladil jauzi bai kira shi ibn al jauzi ba saboda baiti yace dan jauzi a cikin littafin dan jauzi yana nufin abdurrahman ibn al jauzi a abul faraj littafin sa al mawdu'at shine farko shine littafin da yafi shahara da ya tara littafan mai bu'at nan kuma yana mana ishara ga wato ina za ka samu hadisai mawdu'ai to shine akwai daga cikin daga cikin littafan da suka fi kowanne shahara da tara littafan da hadisai mawdu'a mawdu'a shine littafin ibn al-jawzi al-mawdu'at kafin shi akwai al-jawzaqani al-abatil wal manakir amma bai shahara kamar yadda littafin ibn al-jauzi ya shahara ba yace to a cikin wannan littafi na waladul jauzi ma laysa min al-mawdu'i akwai hadisi akwai hadisi wanda yake baya daga cikin mawdu'i ya sanya shi yasa ake ce a hatta wuhima har sai da aka danganta shi zuwa ga wahami aka ce yayi kuskure min as-sahihi wannan badal ne min al-mawdu'i ma- ma- ma laysa min al-mawdu'i wa fi kitabi waladil jawzi min as-sahihi akwai ma daga hadisai sahihai amma ya sa su a cikin mawdu'at wal hasa wad da'ifi akwai waɗanda suke ba mawdu'ai bane da'ifai ne masu rauni ne ya sa su a cikin littafinsa wal hasan akwai kuma wanda suke hasan ne to shi yasa ake ce masa kamar yadda alhakim yake tasahul wajen tashihin hadisai hadisai da ba ingantattu ba ya inganta su ya sa su a cikin almustadrak ɗinsa saboda haka kaga ake ce masa yayi tasahul ko to haka shi kuma ibnu jauzi aka sansa shi ma yayi tasahul shi kuma tasahul ɗinsa na akasi ne ya sigar da hatta sahihai ya sa su a cikin mawdu'at eh wajen wajen wajen tsanani ba wal ba tsanani bane gaskiya kuskure ne kuskure ne ba wai ka'ida ce ya sanya mai tsauri ba wahami ne Eh, saboda haka shi yasa ne ma bai kamata a kira shi mutasahil ba Eh, sai dai a ce masa wasi'ul khatwi Mm, mai dogon kafa ne mai doguwar kafa ce wajen shigar da komai cikin mawdu amma ba a- tasahul shine ka sanya sharadi ka ki cika sharadinka kamar yadda hakim ya yi hakim ya ce zai kawo hadisai waɗanda suke a a a a ala shartu shekhain Mm, mm, ala shartu shekhain wa ma yushabihuhu da ba a a a a ala shartu shekhai haka yace zai kawo to ya sanya maka kansa sharadi amma bai cika wannan sharadin ba to shi ko wannan bai sanya maka kansa wannan sharadin ba bal sai dai a a sina'arsa aikinsa ya nuna kan cewar wasi'ul khatwi fi al-hukm bil wad'i kamar yadda ibnu hajar ya sifanta shi da shi na'am dammantuhu kitabiyal qaulal hasan na tattara wannan wahamin da yayi cikin littafi na alqaulal hasan shine littafin da ya kira shi alqaulul hasan fi dhabbi anis sunan Mm. to daga baya ma sai yayi a sai sai a yayi ikhtisarin sa a cikin al-la'ali al-musnu'a fil ahadithil mawdu'a littafin da yake kusa yana daga cikin ya tara maganganu ta akubatin da ibn hajar yamma ibn al-jawzi saboda haka kusan da cikin littafi wanda yake yayi a yayi ta'qibi akan al-mawdu'at na ibn al-jawzi babu kamar sa duk da yake wanda suka zo daga bayan sa irin su al-fawaid al-majmu'a na suyuti su ma sun yi ne akan al-mawdu'at din amma babu kamar na suyuti na'am
في كتاب الموضوعات الكبرى a cikin littafin al-mawdu'at al-kubra الحافظ أبي الفرج daga al-hafiz abul faraj
عبد الرحمن abdurrahman بن بن علي ibn ali
ولد الجوزي ah, waladul jawzi ibn al-jawzi al-wa'id al-ma'ruf al-hanbali daga cikin malaman hanabila al-baghdadi ذكر في as-siddiqi ya daga cikin ah, zurriyar sayyidina abubakar Mm, al-bakri al- al-qurashi al-bakri as-siddiqi daga zurriyar sayyidina abubakar ne shi ibn al-jawzi ya shahara da wa'azi da amfani da lokaci ko mutane ne suka kawo masa ziyara don saboda ka- tsabar amfani da lokaci ba zai kyale su haka ba sai ya ba ma wani alkalami ya ce fike wannan kai kuma tashi ka je ka hada tawada Mm. kai kuma tashi ka tattara littafai tashi ka hada takardu ba za ku zauna haka ba bala yaushe za ku tsaya kuna hira kuna gibar labari ko kuna labarin yan siyasa ina kowa in ya zo aiki zai eh, kowa in ya zo aiki zai wanda zai amfani shi in dai ka zo wajensu to kaga wannan su ne mafatihul khair in ka shiga wajensu sai ka samu lada sai ka yi aikin Allah to su ne malamai masu tarbiyya don ci za a ga shi ne fa'idar wani lokaci malamai masu wa'azi wani lokaci ana cewa malami mai wa'azi baya baya baya ah, ba- ba- baya sina'ar malamai saboda kullum al'amarinsa tare da al'amma ne to amma kuma yawanci suna da albarka mai yawa saboda tar- saboda tarbiya da suke yi akan abin Allah ba ba lalle ya zama tokan cewa sun yi tarbiyar da za su yi intajin malamai ba Mm, to bal amma shi ko ibn al-jawzi ga alsafai da dama wanda ya bari Mm, an ce ah, an yi lissafi a cikin ah, ah, in za a kwatanta abin da ya rubuta da rayuwarsa za a kan cewa a kullum yana rubuta shafi kaza ban rike abin da ya faɗa amma ibn ah, ah, wannan az-zahabi a tarjumarsa asiyar ya faɗa ku karanta tarjumarsa na'am ذكر في أول الكتاب
ذكر في أول الكتاب يا أنبتشي أفرق اللتاف الناس أربعة أبواب بابي قدا هدو الأول في ذم الكذب آه، ال- babi na farko a cikin zarg- bayanin zargin karya zargi ga- zargin yin karya
والثاني babi na biyu في حديث من كذب akan hadisin man kadhaba alayya إلى آخره eh, zuwa karshe wannan hadisin ya kawo shi da asani daban-daban ya fara tukuna da al- dukkan asharar mubashari na biljanna dinnan sun ruwaito hadisin waɗansu sun inganta waɗansu ba su inganta ba amma da ya kawo su sannan ya bi sauran sahabbai da suka rawaito hadisin kun sai yana daga cikin hadisin da aka ce mutawatir na'am والثالث babi na uku في الوصية بانتقاد الرجال a cikin yin wasiya da wato intiqadin rijal da wato jijjiga masu riwayar hadisi maza wato a- a- a- ar-rijal ana nufin rijal ruwatul hadith masu riwayar hadisi su kansu al-intiqad shine suka amma asalin ma'anar intiqad shine wato aunawa ka sa mai riwaya akan sikeli ka gani karbabbe ne ko ba karbabbe bane daga naqd daga naqd ka san mutum aka bashi kudi a in ka wa- wato in ka jefa shi sama ya fado daga sautinsa za ka gane ko jabu ne ko ba jabu bane Eh, ko kuma yanzu kamar yadda su alhaji umar suke faɗa su musu malam muktar Eh, aka shafa shi anan in aka shafa in aka shafa za a gane eh, mai kyau ce ko ba bar kyau ba ce to haka naqdur rijal shi ma shine wato ka shafa mutum wato ka auna shi ka gani no to babi na uku kenan a cikin wannan littafi والرابع warabi'u babi na hudu ما اشتمل a عليه cikin abin da wannan littafin ya kunsa وهو خمسون كتابا wa huwa 50 kitaban littafi ne 50 ثم بين ma'anar littafi littafi ma'ana kitabul tahara kitabul iman da sauransu shine ma'ana kamsuna kitabin din
ثم بين المقصود a sannan ya ambaci al-maqsud man a- a manufa daga wannan littafin ما أي A- ya ya rasu a shekara ta 597 Mm, shi ibn al-jawzi ibn al-jawzi da 97 yani 600 ba da- ba cikin ramadan ranar juma'a 13 ga watan ramadan na'am ما أي حديث كثير ليس من الخبر
Ah, ya kawo wato ah, ma ai ya kawo hadisai da yawa ليس من الخبر الموضوع baya daga cikin alhadi wato hadisi wanda yake maudu'i أصلا aslan ko kadan إذ لا دليل على الوضع domin babu dalili akan cewa maudu'i ne حتى وهم hatta wihima har sai da aka danganta shi zuwa ga wahani بالبناء للمفعول bil bima a shine bil bina mabni lil majhul kenan bil bina lil maf'ul min at tawhid wato aka danganta shi zuwa ga wahani نعم. أي غلطه الحب wato alhuffaz malaman hadisi suka dan wato suka kuskurantar da shi suka ce yayi kuskure النقاد في ذلك su kuma annuqad wato masu a, zurfin sani akan ilimin hadisi a cikin wannan hukunci nasa da yayi
قال بعضهم waɗansu kuma daga cikin malaman suka ce صار ابن الجوزي في ذكره أحاديث
shani'a ibn al-jawzi yayi daidai cikin ambatonsa da hadisai waɗanda suke munana مخالفة للنقل والعقل wanda suke masu saba ma wato riwaya masu saba ma abin da ya tabbata riwayatan wal aql masu mata saba ma hukuncin hankali ولم يصب في إطلاقه في إطلاقه وضع على أحاديث لم يشهد العقل ببطلان bibutlaniha amma bai yi daidai ba wajen wato sakinsa na hukunci ga eh, hukunci da alwadu'u da kirkirar hadisi akan waɗansu hadisai waɗanda hankali bai yi shaida da cewa hadisai ne da ƙarya ba akan akan bai yi shaida akan bacin su ba ولا فيما مخالفة kuma a cikin su babu wani sabani wato ga abin da yake tabbatacce na addini ولا معارضة للكتاب kuma babu wato cin karo da al- alkitabu was sunna والإجماع da kuma ijma'i to akwai waɗannan wanda ya yi domin wani lokaci wato yana dogaro a a- yana da a- a- a- an yi dirasar manhajinsa Eh, to amma wani lokaci wato yakan yi hukunci da saba ma- sabawar hadisi ga hu- ga abin da ya fahimta na hukuncin hankali to shi kuma hukun- saba a ce hadisi ya saba ma hankali hukunci ne wanda yake mai wahalar gaske sai idan wato shi sa haga ya shekul islam ibn taimiyya yake fada cewa a wato a a muwafaqatu sahihil man- a- a- mu- a- muwafaqatu sahih wato sahihul manqul li sarihil ma'qul al ma'qul din zai zama to sarih abinda yake hukunci na hankali a bayyane amma wani abin da kake ganin saɓani na hukuncin hankali wani in ya zo sai ya nuna maka babu saɓani da hukuncin hankali Eh, shi sa haga a ibn hibban yakan ce babu wani ku kawo min hadisi guda biyu da suka ci karo da juna ni kuma zan nuna eh, eh, eh, in dai kuka kawo ibn Khuzai- zan nuna muku yadda ibn huzaima ya nuna musu ya nuna cewa ba su saba da juna ba ibn huzaima yana daga cikin waɗanda suka shahara da jam'i tsakanin hadisai wani lokaci akwai takalluf amma dai wannan shine zai sanya maka ka gane cewar a wani lokaci galab kuskure yana yawan shiga cikin waɗanda suke hukunci akan wannan shi yasa yawanci har ake zargin malaman hadisi da cewa ba sa amfani da hankali su kawai naƙadinsu akan isnadi ne ba sa naɗaɗin matani kawai in aka kawo musu magana in dai isnadi ya inganta sai ce shi kenan sami na wa a tsana ko da ku ya saba ma hankali ko ya faɗa wani abu wanda yake ya saba ma waƙi'i ko ya saba ma tarihi sai kawai su karɓa to alhali ko wannan ba haka bane dan abin da kai kake tsammanin ya saba ma hankali su sun fahimci kan cewa bai saba ma hankalin ba to kuma da ya saba ma hankali da za a ga illar a cikin matan a cikin isnadi da wuya ka ga hadisi wanda yake an ruwaito shi ya ci karo da hukuncin hankali ko ya ci karo da aya ko ingantaccen hadisi ko ijma'i a ci ka sami illa a cikin isnadi saboda haka shi yasa to su sai su ta- sai su takaita kawai akan illar isnadi in kawai ya bayyana a cikin illar isnadi bai ma inganta bai shi zaka tsaya kana bata lokacinka akan cewar zaka a- a wannan hadisin ya saba ma hankali tunda isnadi ya riga ya nuna rashin ingantarsa shikenan da ya inganta ne shi zaka yi kokari ka ga yadda zaka yi daidaita abin da ya nuna da abin da hankali ya tabbatar kuma ba a fiya wannan malam kuma misali can ta fi da dogaro da hankali alwadda'una ba ba a yi da hankali
a ga a- a- a- wani hankali take da shi malam muktar ba a da hankali Ma- eh, na'am ya ce haka da za a ci zara ga za su da hankali za su ci abai zara ga za su kiyaye kana amma ga shi ga musu eh to am- ai, to amma ina hankali shi ga gama ba hankali
na'am da hankali
mu- muwafaqatu sahih al-ma'qul sahih sahih al-manqul li sarih al-ma'qul wato sahihul manqul ingantacciyar riwaya ingantaccen abin da aka ruwaito ya dace da abin da hankali sarihi ya hukunta Hmm. sunan littafi ne na shekul islam aiko muwafaqatu sahihul manqul li sarihil ma'qul وذكر الحافظ بن حجر al-hafiz ibn hajar ya ambata أن غالب ما فيه موضوع cewa mafi yawan abin da ke cikin littafin mawdu'i ne وأن الذي ينتقد عليه da kuma ab- da kuma cewa abin da ake wato riskarwa a kansa ake sukansa a kai بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل in aka kwatanta shi da abin da ba a sukansa a kai balilun jiddan kaɗan ne ƙwarai
kala wa fihi min ad-darari amma a cikinsa akwai cut- akwai wato abin da yake na cutarwa an yuzanna ma laysa bi mawdu'in mawdu'an shine cutar a tsammace abin da yake ba mawdu'i ba a dau- a dauke shi a tsa- a tsammace shi cewa mawdu'i ne a gani abin da yake ingantaccen hadisi ne amma ka dauka hadisin ƙarya ne to wannan ku cuta ne wato shine yake fadar aibin da ke cikin littafin Ibn al-Jawzi Mm, to gaskiya ni ban tsaya na karanta minhajul muslim ba na al- a- na na- na aljazairi Eh, na san dai ana akwai ma- ma- wannan dan uwa malam muktar har ya fassara shi ma da hausa Eh, a gaskiya ba zan iya cewa komai a kansa ba.
aqsu ad-darari min istadrak al-hakim akasin wato kishi a a- a- akasin kishiyar cutar da mustadrak al-hakim shi kuma yake da shi wato rashin a- a- abin da yake da shi na a, rashin fa'ida fa innahu yuzannu ma laysa bi sahihin sahiha domin shi a cikin littafin alhakim ana tsamma- tsammanin abin da yake ba sahihi ba a tsammace shi sahihi ko kaga sun yi hannu shi wannan abin da yake ba maudu'i ba a dauke shi maudu'i Shi- shi kuma hakim abin da yake ba sahihi ba a dauke shi sahihi na'am fa yata'ayyanu al-i'tina'u bi intiqal al-kitabayn don haka kula da wato jijjiga da auna waɗannan littattafai ya zamanto ya ayyana wato a kula da ba kawai duk abin da ke cikin su a karɓa ba dole sai an yi intikadi sai an jinjina su fa innal kalama fi tasahih fi tasahihuma fi tasahulihima tasahihuma a'dama al-intifa'a domin zancen da aka yi malamai suka yi akan tasahulunsu rashin cikawarsu da sharaɗi da sharaɗi a adamal intifa a bihima wato ya rasar da amfana da wa'annan littafin ya sa ba amfana da su ba illa da alimin bil fann sai ga masani ga fannin amma sauran mutane wanda yake ba masana ba in suka dauki mustadrak na mustadrak na hakim ba za su amfana da shi ba yanda ya kamata saboda za su je cutar da za su yi sai tafi amfanin da za su yi haka zalikal mustadrak al mawdu'at na ibn al jawzi in ba ga masana ba na fannin sai wato cutar da za su yi cutar da mutum zai yi in ya dauki littafin ya fi amfanin da zai yi da shi sau da haka shi yasa za ka ga malamai suka kula da wayannan littattafan farko musamman a cikinsu a wannan al'imamu zahabi kaga al-zahabi ya ɗauki mustadrak na hakim ya masa talhis talhisul mustadrak shi yasa za ka ga an ce sahahul hakim sai a ce wa wafaqahu zahabi wa wafaqahu zahabi eh to shine dan ya zamanto amfanin ka amfana da littafin ga wanda yake ba masanin fannin ba amma yana nuna maka kan to amma shi kansa zahabin wani lokaci zai zamanto yayi daidai zai zamanto bai yi daidai ba shi yasa zaka ga Sheikh Al-Albani in ya karo in yace wa sahahahu al-Hakim wa wafaqahu al-Dhahabi yace wa huwa kama qala sai ya faɗa yace kamar yadda suka faɗa haka din ne yayi wato yayi muwafaqa da su Eh. ko kuma yace wa laysa kama qala abin ba haka yake ba kamar yadda suka faɗa ba duk dan ya nuna maka cewa irin wayannan littattafan dole ba za ka yi amfani da su ba sai da bincike sai da jinjinawa saboda kaga sai malamin sai wanda yake a san fannin Mm. kowane hadisi in ka dauka sai ka koma ka koma isnadin sa ka gama ganganun malamai kafin ka yi aiki a to amma yawanci za ka ga duk kusan hadisan wanda suka zo bayan su musamman dai Sheikh Al-Albani da ya musu hidima to haka zalika shi ma ibn shi ma al-mawdu'at na ibn al-jawzi az-zahabi yayi masa talkhis talkhis al-mawdu'at shi ma yana nan an buga shi talkhis al-mawdu'at na ibn al-jawzi in ya kawo hadisin ya muwafaka da shi ya mukhalafa da shi duk domin me domin ya kusantar da amfaninsa ga wanda yake ba mutakhassis ba ba ba masanin fannin ba na'am لأنه هو من حديث إلا- domin babu wani hadisi إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهل Ba- babu wani hadisi face zai yiwu ya zamanto wato rashin cika sharaɗi ya afku a cikinsa wato an yi sassauci wajen ɗabbaka ka'ida a cikinsa kowane hadisi guda ɗaya domin shine shine illar ai Eh, duk da yake mafiya yawan hadisan galibin haka ne mawdu ne to amma wanne ne maudu'in wanne ne ba maudu'i ba kowanne zai iya ɗauka an yi tasahul ɗin ko ba a yi tasahul ɗin ba to ya za ka gane an yi tasahul ko ba a yi ba sai idan ka yi ka zamanto al'alimu bil fanni masanin wannan fanni mutakassis ne na'am to a kunta wato a wato a jumlace dai a cikin littafin ibn al-jawzi ahadithu kathira mubtada akwai hadisai da yawa daga hadisai as-sahiha wa min al-hadith as-sahih hadisai waɗanda suke sahihi da kuma al-hadith ad-da'if akwai hadisi da'ifi da kuma al-hadith al-hasan
وقد ألف الحافظ كتابا to kaga wannan shi kaga sai nuna cewar a cikin hadisin ay min al-hadith as-sahih wa ad-da'if minhu zammantu ay zakartu ma fi kitabi mimma laysa bi mawdu shi kuwa ayato wato a cikin sa akwai hadisai sahihai da kuma da'ifi da kuma hadisi hasan to wanda shine shi ibn al-asyuti ya bayyana a cikin ibn al-jawzi ba mawdu'a ba ba mawdu'a ba ni da na fassara shi akan cewa a cikin sa eh a cikin sa din haka din ne wato a cikin littafin al-mawdu'at na ibn al-jawzi wanda yayi hukunci akan su da cewa mawdu'a ne akwai wanda yake sahihi akwai da'ifi akwai hasan na'am al-hafiz ibn hajar ya rubuta littafi littafi da ya ambace shi da suna al-qaulul musaddad magana wadda take ta katari ta daidai wajen cikin kariya ga musnadil imam ahmad القول المسدد في الذب عن مسند أحمد أنا عم بقاش أربعة وعشرين حديثا يا كاو حديثي عشرين دهدو أتكين مسند الإمام أحمد كما تنا تكين سنة تكين تفن ابن الجوزي وانتقدها يجنجنا سواتو يسوكا أكنسو ya jinjina su hadithan hadisi bayan hadisi malam al'iwato imam suyuti ya yi masa tagil wato shine ya shine ya riskar da waɗansu abubuwa a kansa Allah akbar Allah akbar musannif imam suyuti ya masa taryil wato shine ya biyo bayansa da waɗansu hadisai waɗanda suke suna cikin musnadil imam suna cikin al-mawdu'at a da ibn al-jawzi ya kawo su alhali kuma suna cikin musnadil imam ahmad ya ƙara hadisai goma sha hudu a kan wannan dukkaninsu suna hiya fil musnad suna cikin musnadil imam ahmad sannan ya rubuta wani littafin daban shi ne wanda ya ambace shi a wannan baitin a nan da faɗinsa bammantuhu ai na tattara shi na tattara dukkan waɗannan hadisai waɗanda suke ba maudu'ai ba ai jami'a ma laysa bi dukkan abin da yake ba maudu'i ba wa huwa fi kitab ibn al-jawzi alhali yana cikin littafin ibn al-jawzi yayi hukunci a kansa da wad'u na tara su a cikin littafi na shi ne littafin da ya ambata da ya rubuta shi zailan ala zainikal kitabai ne akan waɗannan tafai guda biyu alƙaunin musaddad da kuma zail ɗin da ya yi akan musnadin imam ahmad ya ambaci littafin da suna alƙaunin hassan kyakkyawan zance cikin kariya daga sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam wa 20 hadithan ya kawo hadisai 120 da 'yan kai ba mawdu'ai bane daga ciki akwai wanda yake a cikin sunan abi dawud hadisai ne guda hudu salatit tasbih daga ciki akwai hadisin salatit tasbih ibn al-jawzi ya ce mawdu'i ne ko wannan ma ko da yake ma daga bayan sama ibn taymiya da az-zahabi da ibn al-qayyim duk sun tafi akan cewa mawdu'i ne amma hadisin ba mawdu'i bane ibn hajar ya hassana shi imam ahmad ya an ruwaito karbarsa daga gare shi sheikh al-albani ya inganta shi na'am daga ciki akwai wanda yake cikin tirmidhi 23 hadithan hadisai 23
ما في في النسائي daga ciki akwai wanda yake cikin sunan nasa'i
وهو حديث wa huwa hadithun wahid hadisi ne guda daya kun ga nasa'i yana da intiqar sharadin sa ana cewa har yafi sharadin su bukhari da muslim na'am
ومنها ما في ابن ماجه daga ciki akwai wanda ke cikin sunan ibn majah وهي ستة عشر حديث shine hadisai hadisai go- su su kuma hadisai 16 ne ومنها ما في تأليف البخاري daga ciki akwai wanda yake cikin daga cikin littafin uh, abinda bukhari ya rubuta غير الصحيح ba sahih ba kamar khalq af'al al-ibad نعم Mm.
وما في مؤلف
wa fami- wa- wa ma fi mu'allafin da kuma a cikin littafi يطلق عليه da aka yi itlaƙin sunan sahihi ga littafin ومسند ka musnadid darimi da waɗansu na ce masa sahihud darimi wal mustadrak na alhakim waɗansu na ce masa sahihul hakim والأنواع da kuma al'anwa'u wa taqasim shine littafin ibn hibban asalin sunansa kenan sahih ibn hibban ya kira shi al'anwa wa taqasim mun ha- mun karanta ai ko lokacin da muka zo a cikin mabahithus sahih na'am وما في مؤلف الله da kuma a cikin littafin da bai haƙi ya rubuta قد التزم ألا يخرج Allah yi kharrija hadithan domin ya lizumta ma kansa ba zai fitar da hadisi ba يعلمه موضوع da ya san shi cewa shi maudu'i ne وغير ذلك da kuma wani wannan وقد حرر الكلام على ذلك حديثا ya tantance magana akan wannan shi asyuti hadisan hadisi bayan hadisi وكان كتابا حافظا ya zamanto littafi ne wato babba min gharibi ma tarahu fa'lami fihi hadithun min sahihi muslimi na'am daga cikin mafi daga cikin wato abin da yake bako da kake gani a cikin littafin al-mawdu'at ka sani ya kai dalibi وعجيب ما ترى a, shi shine a, a, wato daga cikin mafi ab- abin mamakin abin da kake ganin sa ya kai malamin ha- ya kai dalibin hadisi da malamin sa فأعلم يا أيها المحدث eh, ka sani ya kai ma'abucin hadisi أنه كان فيه cewa ya kasance a cikin littafin na a cikin ya kasance a cikinsa أي في كتاب الله ai wato a cikin littafin ibn al-jawzi wanda muka abin ambato حديث akwai wani hadisi guda daya حسن a cikin sahih muslim to ka gani har sahih muslim ma bai tsira ba وهما ورده shine abin da ya ruwaito shi daga jama'a daga taro na malamansa daga abu amir al-aqadi aqadi mhm, عن أفلاح daga aflah ibn sa'id عن أفلاح daga abdullahi ibn rafi' عن أبي daga abi huraira قال قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace إن طالت بك مدة idan ra- idan wato rayu idan a- a rayuwa ta tsawaita a gare ka وشك أن ترى ya kusata ka ga waɗansu mutane يكون في سخط الله suna ka- suna suna wato jijjifi suna fita da safe a cikin fushin Allah ويكون في لعنته kuma su dawo da dadda- da yamma a cikin tsinuwar Allah في أيديهم مثل أظلام a hannayensu akwai kwatankwacin jelan wato jelun shanu wato masu bulala kenan yan sanda hadisin ka- nisa'un kasiyatun ariyatun na'am وقال الحافظ بن حجر alhafiz ibn hajar ya ambaci أن هذا الحديث cewa wannan hadisin yana cikin musnad من وجهين ta fuska biyu قال ولم أكف ya ce ban gani ba a cikin littafin al-mawdu'at na ibn al-jawzi على شيء akan wani abu da ya hukunci a kansa واضح da ya hukunci a kansa da wad'u wa huwa fi ahadi sahihain alhali yana cikin ɗayan sahihain guda biyu banda wannan hadisin وإنها la ghaflatun shadidatun minhu wannan haƙiƙa rafkanwa ce mai tsanani daga gare shi ثم تكلم عليه sannan ya magana akan wannan hadisin وعلى شواهد da kuma hadisai da suke shaida a kansa ثم قال sannan ya ce ولقد أساء ابن الجوزي hakika ibn al-jawzi ya munana da ambaton wannan hadisi a cikin al-mawdu'at حديثا ya am- ya munana wajen ambaton hadisi dake cikin sahih muslim وهذا من عجائب wani ya daga cikin abubuwan ban mamakin sa
وذكر المصنف imam suyuti ya ambat al-musannif ya ambaci قول الحسن a cikin al-qawl al-hasan حديثا آخر wani hadisin ma في سير a cikin sahih al-bukhari رواية حمد amma riwayat Hamad ibn Shakir domin sahih Bukhari akwai riwayoyi daban akwai akwai riwaya ta Hamad ibn Shakir wadda take ba ita ce riwayar mu'tamada ba na'am وحديث shine hadisin Ibn Umar Allah ya yarda da su كيف بك يا yaya zaka yaya zaka kasance ya dan Umar إذا أبلت idan ummirta idan aka rayar da idan idan aka- idan ka rayu tsakanin mutane yuhabbiquna yuhab yuhabbiquna rizqa sanatihim da suke boye arzikin shekararsu wato suke tara a a- a- eh? aka suke store din abinci wato su mutun ya mut- mutun ya tara abincin shekara a gida yace wannan abinci wato ba a tara abinci na هذا الحديث ya ambaci cewa wannan hadisin addailami ya kawo shi a cikin musnadul firdaus وعزاه للبخاري kuma ya dangana shi zuwa ga bukhari وذكر سنده ya ambaci isnadinsa zuwa ga ibn umar وذكر عن ya ruwaito daga alhafiz al-iraqi أنه ليس في رواية cewa wannan hadisin baya cikin riwaya da ta shahara ta bukhari وأن الحافظ المهدي cewa alhafiz al-mizzi abul hajjaj ذكر أنه ya ambaci cewa yana cikin riwaya ta hammad ibn shakir قال أعني ya ce sai ya ce shi al-musannif ya ce imam suyuti rahmatullahi alaihi هذا حديث wannan hadisi ne na biyu من أحاديث daga hadisan sahihain wallahu a'lam bai kamata an baci wannan hadisin ba tunda baya cikin riwaya mashhura ta as-sahihain saboda haka bai ah, Imam Suyuti yana yana so ya istidraki amma gaskiya bai kamata a ambaci hadisin ba sai ya zamanto ba a yi ma Ibn al-Jawzi adalci ba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk